أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a tara da watan zulhijja shekara ta dubu da 443 hijiriya wanda ya dace da takwas da watan bakwai shekara ta 2022 miladiya za mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine as-sunan na al-imamu abi daud rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabu tsahara zan mu tashi ina ga babi na 110 ku haka ne ku babe na ɗari da goma ko da sha ɗaya kan mu je mara a annal mustahada ko nan ne za a tashi to nan ɗari da goma ne babu alimamu abu da yake cewa rahimahullahu ta'ala babu marawa babu maruya bawan da ke bayanin abin da aka rawaito annal mustahada cewa mai istihada tagtasil li kulli salah zata yi wanka a kowane sallah kowace sallah in ta zo he ta yi wanka wannan al-imam yana kulla babubuka akan sha'anin abubuwan da suka shahi mai istihada don saboda hadisan da suka zo cikin sha'anin mai istihada hadisai ne masu yawa kuma masu cin karo da juna masu rudu hadisi na 285 haddasa حدثنا ابن أبي أكيل ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أروة بن زبير وأمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت تكي تيوى إن أم حبيبة بنت جهش للي أم حبيبة بنت جهش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ير أم ما تر النبي صلى الله عليه وسلم يا وجه منشي الختنة شيني أم أم ما تا أم أم ما تا al'asahar kuma su ne wanda suka gama gabaki ɗaya wannan kuma wannan alhamuwa alhamuwa kuma su ne yan uwan miji al'asahar kuma sun haɗe gaba ɗaya hatinata rasulullah ‘yar uwar matar annabi sallam ta hata abdurrahman ta hata abdurrahman tana ƙalƙashin abdurrahman bin auf da aure ustuhidat saba'a sinina ta istihara har shekara bakwai zini yana ta jiba bai tsaya ba fastaftat rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zalika ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam gami da haka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hazihi lalle ita wannan laysat bil haida ba haira bace walakin haza irqun sai dai wannan jijiya ce ita ce al'azil jijiya al'azil da muka yi magana a bukhari fagtasili wa salli ki wanka ki sallah qalat aisha sai aisha tace fa kana taktasili fi mirkanin sai ta kasance tana yin wanka a cikin wani sintali fi hujrati ukhtiha a ɗakin yar uwarta Zainab binta Jahaz hatta ta aluhum ratad damil ma har sai wannan jajajjan na jini ya hayo alma ya hayo sama ruwa tana yi a cikin idan saboda ya hayo sama ta ga kalar jinin hadisi na 286 haddasana Ahmad bin Salih shine al-Misri أخبرنا أخبرنا أنبسة أخبرنا يونس أن ابن شهاب قال يك أخبرتني أمرة بنت عبد الرحمن أمرة تابان الأباري لقى أم حبيبة بهذا الحديث دوانا حديث qalat aisha aisha take cewa fa kanat taktasir li kulli sala sai ta kasance ummu habiba tana wanka ga kowace sallah duk kowace sallah in ta zo sai ta yi a wannan gurin al-imam shafi'i Allah mashi rahama yake cewa annabi ya umarce ta ne cewa ta yi wanka ta yi sallah amma kowace sallah ta yi mata wanka shafi'i yace wannan ita ga dama take abinta ba annabi ba yace ta yi dan saboda ba a ci aka yi fa qala annabi sau iktasili li kulli sala a a karshe ne aka ce fa kana taktasil li kulli sala shi yasa shafi'i yayi wannan nuni kuma haka malamai suka yi nuni hadisi na 287 haddathana yazid ibn khalid ibn abdullah ibn mawhib al-hamdani haddathana lays ibn sa'ad an ibn shihab an urwa an aisha bi hadha al-hadith qala fihi fa kana taktasil li kulli sala sai ta kasance tana wanka ga kowace sallah qala abu daud abu daud yake cewa قال القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن أمر عن عائشة عن أم حبيبة بنت جهش وكذلك رواه رواه معمر عن الزهري عن أمر عن عائشة وربما قال معمر عن أمرت عن أم حبيبة بمعنى سابان هنيوين اختلاف الطرق نيكي بينا من وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وبن أوينا عن الزهري عن أمرت عن عائشة وقال ابن أوينا في حديثي ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل a ciki bai ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya umarce ta cewa ta yi wanka kowace sallah kenan wannan yake nunin maganar al-Imam Shafi'i hadisi na 288 haddasana Muhammad ibn Ishaq al-Musayyibi حدثني أبي أن بن أبي الزئب أن بن شهاب أن أروى وأمرة بنت عبد الرحمن عائشة قالت تكيتوا إن أم حبيبة للي أم حبيبة استهار سبع سنين تاي استهار شكرا بكوي فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل سي النبي أمر تكيتوا تيوانكا فكانت تغتسل لكل صلاة هي تكسن تنا وانكا غكوة صلى وكذلك رواه الأوزائي أيضا هكا الإمام الأوزائي يروتوش كما قالت عائشة عائشة تكيتوا fakana tagtasilu li kulli salah he ta kasance tana wanka ga kowace sallah idan muka nura duruwa wuce suke ita take yi ba cikin kalkashin umarnin annabi sallallahu alaihi yake wannan kuma tadawu'i ne nata ta ga dama hadisi na 289 حدثنا هناد بن سري أنا أبدت أنا أبدت بن أبي إسحاق عن الزهري عن أروى عن عائشة قالت تكي إن أم حبيبة بنت جهش أم حبيبة بنت جهش istihidat fi ahad rasulullah ta yi istihara a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fa amaraha bil ghusl li kulli salah ya umarce ta tayi wanka ga kowace sallah wa saqal hadisa sai koro hadisin magana da muke ta faɗa cewa ba annabi ya umarce ta ba to kuma ga hadisin da cewa annabi ya umarce ta tayi wanka ga kowace sallah sai dai yana da illa ita ce Abu Dawud zai bayyana kala Abu Dawud Abu Dawud yake cewa warawahu abu daud ad-dayalisi wa lam asma'ahu minhu abu daud ad-dayalisi ya rawato shi amma ban ji shi ba daga gare shi an suleiman ibn kasir an zuhri an urwa an aisha qala take cewa ustihida zainab bint jahash zainab bint jahash ta yi istihara fa qala laha annabi sai annabi yake ce mata istightas igtasili li kulli salati wanka ga kowace sallah wa saqal hadisi ya koro hadisin can qala abu daud al-imam abu daud yace warawahu abdus samad an suleiman ibn kasir abdu samad ya rawato shi daga suleiman ibn kasir kala yake ce mata wadda ili kulli sala ki arwalla ga kowace sallah kenan nan kuma gashi cewa aka yi ta yi arwalla kowace sallah ba ta yi wanka ba ga kowace sallah kala abu daud abu daud yake cewa wa haza wahamun min abdu samad wannan kuskure ne daga abdu samad wal qawlu fihi qawlu abul walid magana daidai ita ce magana abul walid shine abul walid dayalisi cewa igtasili li kulli sala ki wanka ga kowace sallah kuma wannan abu dauda rinjayarwa ne yake gami da cewa ɗauke mata cewa rafa'in cewa ta yi wanka ga kowace sallah annabi ne alaihi salatu wassalam ya umarce ta haka abu dauda ya tahi munziri yake cewa a cikin sahihi muslim lais ibn sa'ad bai ambaci ibn shihab ba cewa annabi ya umarci ummu habiba binti jahash ta yi wanka ga kowace sallah yace he dai wani abu ne bai umarce ta ba kai yace he dai wani abu ne wanda ita ta aikata abinta bai haƙi al'imamul bai haƙi yake cewa wasahihi ruwayatul jumhur an zuhuri wale safi al'amur bilgusul illa marra wahida sahihiyar magana ita ce ruwayar jumhurin malamai cewa annabi bai umarce ta yi wanka sai su ɗaya kawai lokacin da jinin ya ɗauke sannan ita ta ga cewa za ta yi wanka ga kowace sallah wannan kuma ta gaban kanta ne don tsabtace kanta don ƙoƙarinta ba don shari'a ta ce mata ta yi haka nan ba wanda wannan shine abin da ke daidai al-Imam al-Baihaqi wannan magana tashi hadisi na 219 haddathana Abdullah ibn Amr ibn Abi al-Hajjaj Abu Ma'mar akhbarana Abdul Waris an al-Husayn an Yahya ibn Abi Kasir an Abi Salama kala yake cewa haddathatni Zainab bint Abi Salama Zainab diya Abi Salama ta bani labari annamra'atan kanat tuhura qaddama wata mace ta kasance tana kwararar da jini zuba yake zuba ta kwarara wa kanat hata Abdurrahman ibn Auf ta kasance karkashin Abdurrahman ibn Auf anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraha an taktasira inda kullu salatin wa tusalli annabi ya umarce ta tayi wanka a wajen kowace sallah kuma tayi sallah wannan hadisin abi salma isnadin shi hasan ne a cikin shi babu wata illa sai dai abinda ake yi saura a ɗauki umarnin cewa tayi wanka ga kowace sallah akan cewa mustahabbi ne mustahabbi ne ba wai wajibi bane qala abu daud abu daud yake cewa fi hadisi bin aqil al-amrani jami'an a cikin hadisin abi aqil akwai lamarin guda biyu dukka gaba daya kala yake cewa in qawita annabi ya ce mata ai mun wuce shi cewa in kin ga kina da karhi faga taslili kulli salaki wanka ga kowace sallah kenan cewa in qawita ya nuna cewa mustahabbi ne da in wajibi ne ba an ce in kin iya wa illa fajma'i yace in ko ba haka ba sai ki hada ma'ana ki hada azhar da al'asar ki musu wanka daya ki hada magariba da lisha ki musu wanka daya asuba ki mata wanka dai kamar yadda ya gabata kama qala al-qasim fi hadisihi kamar yadda qasim ya faɗa cikin hadisin shi wa qad rawa wa ruya hadha al-qawl an rawaito wannan magana daga sa'id ibn jubair daga aliyu daga ibn abbas nan al-imam abu daud yayi al'ada irin ta al-imam tirmizi kawo hikaito labarin mazhabin sahabbai da tabi'ai akan mas'ala wanda bai yawaita wannan bai cika wannan ba sai ka tari al-imam tirmizi ya shahara da wannan da yake cewa lafazin annabi sallallahu ya umarce ta ta yi yake cewa a cikin lafazin hadisin qasim kin da abu da yi nuni cewa annabi sallallahu ya umarci sahala ta yi wanka ga kowace sallah yayin da abin ya bata wahala sai ya umarce ta ta hada zahar da la'asar da wanka guda magarba da lisha da wanka guda asuba ta mata wanka guda kamar yadda muka faɗa wannan da yake ne yake nuna mana a takaice cewa mai istihara wanka ɗaya ke kanta shine lokacin da jinin haila ta ɗauke ita wannan jinin istihara wa wanka ba zata mashi duk sallah ta yi wanka babu na goma na 111 babu man qala tajma'u bayna salatayn wa tagtasilu lahumā ghuslan babun bayanin mazhabin wanda yace zata hada tsakanin sallah biyu ta yi musu wanka guda hadisi na 291 haddasana ubaidullah ibn mu'az haddasani ko kuma haddasana abi أخبرنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال تكيتها استهيدت مرأة وتمت تاي استهارة على أهد رسول الله أكن زامن النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت أكا أمرت أن تعجل الأثر تجنكر الأثر تغوغوتو الأثر تؤخر الزهر تجنكر الزهر وتغتسل لهما غسلا تيمس وانكا غدا وأن تؤخر المغرب تجنكر المغرب وتأجل الإشاء تغوغوتو الإشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا تيمس وانكا غدا ya ce wa tagtasiru li salatu subhi gusalan ta yi ma sallah asuba wanka guda ita ma fa qultu li abdurrahman sai na ce ma abdurrahman anin nabi sallallahu alaihi wannan magana daga annabi ne fa qala sai yake cewa la uhaddisuka illa anin nabi sallallahu alaihi bi shay ban ƙara baka labarin wani abu ai sai daga annabi sallallahu alaihi daga wani abu ma'ana ai duk abin da nake baka labari daga annabi ne nake nihi wannan ma annabi sallallahu alaihi nake nihi ma'ana marfu'i ne kawai yake nihi hadisi na 292 حدثنا عبد العزيز بن يحيى الامام ابو داود yake cewa اخبرنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه قالت take cewa inna sahala bint suhail sahala bint suhail istuhida ta yi istihara fa atat annabi sai ta zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa amaraha an taktasila inda kulli sala sai umarce ta ta yi wanka wajen kowace sallah falamma jahada hazalika yayin da hakan in ya bata wahala amarha an tajma'a bayna az-zuhr wal asr sai ya umarce ta hada tsakanin az-zuhr da al-asr wal maghrib wal isha da maghriba da isha bi gusulin wahid da bi gusul da wanka wa taktasilu lis-subhi zai ta yi wanka da asuba ta yi ta wanka guda qala abu daud abu daud yake cewa wa rawahu ibn uyayna an abdurrahman ibn al-qasim an abihi yake cewa inna mar'atan istuhidat wata mace ta yi istihada fa sa'alatin nabiy sallallahu alaihi wasallam ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fa amara bi ma'ana sai ya umarce ta sai aka koro ma'anar wancan hadisin da ya gabata hadisi na 293 haddathana wahab bin baqiya akhbarana khalid an suhail an suhail ya'ani bin abi salih an zuhri an urwata bin zubair an asma'i bint umais qala take cewa qulti ya rasulullah nace ya ma'aikin allah inna fatimata binta abi hubaysh tuhidat fatima binta abi hubaysh ta yi istihara munzu kaza wa kaza tun lokacin kaza da kaza falam tusalli kuma bata sallah faqala laha faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa subhanallah inna haza min shaytan wannan abun ai daga shaytan ne abun annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi al'ajabi dan shekara bakwai ne kamar da ya wuce yace li tajlisu fi mirkanin ta zamna a cikin suntali fa'iza ra'at sufaratan fauƙar ma idan ta ga wani ruwa masara masara saman ruwan jajaja fartak da sirri zuhur wal asar gusalan wahidan ta yi wanka ga azhar ga al'asar wanka guda wa taktasir lil maghrib wal isha gusalan wahidan ta yi wanka da magariba da isha wanka guda wa taktasir lil fajr gusalan wahidan ta yi wanka ga asuba wanka guda wa tawaddau fi ma baina zalika ta yi arwalla abinda ke tsakanin wannan kenan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata zabin hadawa qala abu daud nan ya ce fa'idar zama a cikin sintalin da annabi ya ce ta zamana shi ne don jinin ya hayo sama ta ga kalashi ta ga tana iya bambance shi tsakanin shi da shi da jinin istihara da na haila kala abu daud abu daud yake cewa warawahu mujahid an ibn abbas mujahid ya rawaito shi daga dan abbas yake cewa lamma shahidda alaiha al yayin da wanka ya mata tsanani amaraha an tajma'a baina salataini sai ya umarce ta ta hada tsakanin sallah guda biyu qala abu daud abu daud yake cewa wa rawahu ibrahim an ibn abbas ibrahim ya rawaito shi daga dan abbas Allah ya rada shi wa huwa qawlu ibrahim an-nakhai wa abdullah ibn shaddad kuma wannan ita ce fahimta ta ibrahim an-nakhai da abdullah ibn shaddad ma'ana mazhabinsu ne fahimta su ce haka nan babu na 112 babu man kala taga tasilimin tsuhurin ila tsuhurin babu wanda yi maganar cewa zata yi wanka daga tsarki zuwa tsarki zan mu ga abin da yake nihi sun kawo shi ma'ana da ihmal babu da min tsuhurin ila tsuhurin ma'ana ta yi wanka guda daya daga wannan tsarkin nata har zuwa wani tsarkin ta can gaba kawai wanka ɗaya ke kanta istihara ko ta zo bata aza mata wanka wanda wannan shine mazhabin jumhurin malamai kamar da hadisan da zai kawo suke nuni a kai hadisi na 294 haddasana muhammad bin ja'far bin ziyad wa akhbarana usman bin abi shayba akhbarana sharik an abi yaqzan an adi bin sabit an abihi an jaddihi an annabi sallallahu alaihi wasallam fil mustahada annabi yana faɗa game da mai istihada yace tada ussalata tabar sallah ayyama aqra'iha kwanakan wannan kinta jininta sun matagtasilu sannan ta yi wanka wa tsalli ta yi sallah nan gurin fahimtar malamanmu na malikiya kenan ba ta samu karfafa ba cewa al'aƙara'u hunna al'adhar kamar yadda mai risala ya faɗa tsarki alƙur'u da Allah ya faɗa cikin suratul baqara shine wannan tsarki dan tsarki yana alƙur'u yana ɗaukar tsarki min al'adad ne kalma ce mai kishe juna wanda wannan kuturub ya yi littafi wajen safa mujallar guda akan kalmomi wanda suna adadad suna ɗaukan ma'anarsu suna ɗaukan kishiyarsu to alƙur'u yana ciki yana ɗaukan ma'anar tsarki yana ɗaukan ma'anar jini to sai malamai suka yi sabani a ƙur'ani mai ake nihi da ƙur'in wannan wasu ta yi akan cewa shine tsarki wasu ta yi akan cewa shine jini kenan suka ta yi akan cewa shine jini ga hadisai cikin sunan abi daud yake cewa sun mataktasir sannan ta yi wanka wata salli wa lodo inda kullu sala ta yi sallah kuma arwallahi ta yi a wajen kowace sallah kala abu daud abu daud yake cewa wa zada usman usman ya kara wata sumu wata salli ta yi azumi ta yi sallah hadisi na gaba na 295 haddasana usman bin abi shayba akhbarana waki'u an al-a'mash an habib bin abi sabit an urwata an aisha kala take cewa ja'at fatima bint abi hubaysh ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam Fadima diya Abi Hubaysh ta zo zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara khabaraha sai ya ambaci labarin ta kala sai ke cewa summa tasili sannan sai ki wanka summa tawaddi li kulli salatin wa salli ki arwalla ga kowace salla sai ga kowace salla kuma sai ki salla kenan wannan sai zamana kamar yadda zan gani cewa ta yi salla a kowace ta yi wannan a kowace arwalla a kowace sallah an ba ta hukunci ne irin na mai salsalama zai da sai salabaulu wanda duk kowace arwalla kowace sallah arwalla ta zai ba zai lissafin ba cewa yana da arwalla hadisi na 296 haddasana ahmad bin sinan al-qattan al-wasidi akhbarana yazid an ayyub bin abi miskin an abil an al-hajjaj an ummu kulsum an aisha fil mustahada gami da mai istihada tagtasilu sai ce zata yi wanka ta animar rawahida ana nihin so daya sun matawadda sannan sai ta yi arwalla fi a ila ayyami a ƙara'a har zuwa kwanakan jinin ta yanzu hadisi na 297 haddasana ahmad bin sinan al-wasili akhbarana yazid an ayub an ayub abil ala an abi shubrama an ibn masruq an mar'atu masruq daga matan masruq ta rawaito daga aisha daga annabi sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin shi qala abu daud abu daud yake cewa wa hadisu adi ibn sabit wal amash an habib wa ayub ibn al kullu hada ifa la tasihu dukkan su wannan hadisai masu rauni ne wanda basu inganta ba wannan maganganu na al-Imam Abu Dawud dan mutum bai san ilimin ilal hadis bane bai san kimar su ba duka wannan taujihat da yake yi da bayanan shi a garkashin hadisai musamman ma kamar na yau da ya yawaita dan na san bamu damu da ilimin ilal hadis wanda mun dan ganshi a cikin wajen Ibn Abi Hatim da wannan alimamu dara kudini wanda ya san menene ilimin ilalul hadis shi zai fahimci menene abu dauda yake nihi kuma zai san magana ce mai kima abu dauda yake faɗa tsakanin hadisan nan ba magana bace kawai kala abu daud kala abu daud magana ce ta rike ta da hannu goma wadalla ala dafa hadis al-amash anna habibu anna habibu hadis hazal hadis yace abin da ya nuni akan hadisin raunin hadisin amash daga habib wannan hadisin aw qafahu Hafs bin Giyash an al-Amash Hafs bin Giyash yace mauqufi ne akan Amash Amash ya faɗa ba magana annabi bace wa ankara habs bin giyas an yakuna hadisa habibu marfu'an habsin da ya rawaito hadisin shi kanshi yayi inkarin hadisin ya zama na marfu'i a ce annabi ya faɗa yayi inkari wa auqafahu aidan asbat an al-amash asbat shi ma da ya rawaito shi cewa a amash ya faɗa mawqufan an aisha cewa aisha ta faɗa ba annabi ya faɗa ba qala abu daud kenan wannan sabani aka samu akan rafa'i da waqafi abu dauda ya rinjayasa akan cewa mawqufi ne ba marfu'i bane yana daga cikin mafi girman abin da ke sabbaba illa cikin hadisi shine waqaful marfu aw rafa'il mawquf shine abu dauda yake bayyana qala abu daud abu daud yake cewa wa rawahu abu daud an al-a'mash abu daud ya rawaito shi daga a'mash marfu'an marfu'i awwalhu farkon shi wa ankara an yakuni fihi al-wudu inda kulli sala yayi ma musun cewa a ce arwalla a kowace sallah wannan hadisin mai rauni ne ya ce wa dalla ala da'afa hadisa habib abin da ya nuni akan raunin hadisin habib haza wannan anna ruwayata zuhuri cewa ruwayar zuhuri daga urwa daga aisha kala take cewa fa kana tagtasil li kulli sala ta kasance tana wanka ga kowace sallah fi hadisil mustahada a cikin hadisin mustahada wa rawa abul yaqzan an adi ibn sabit an abihi an ali wa ammar maula bani hashim an ibn abbas ya rawaito shi cewa rawa Abdul Malik bin Maisara Abdul Malik dan Maisara ya rawaito wa Mugira wa Firas da Mugira da Firas da Mujadid da Sha'abi da daga hadisin Qamir Qamir ita ce matan Masruq daga Aisha yace tawadda li kulli salati arwalla ga kowace sallah ruwaya Abu Dauda da Asim daga Sha'abi daga Qamiru mata Aisha wannan wannan kenan Masruq daga Aisha yace tagtasilu kulli yawmin marra a kullun tayi wanka so daya ya ce wa rawa hisham bin urwa hisham bin urwa ya rawaito daga baban shi almustahada ta tawadda'u li kulli salah mai istihara zata yi arwalla ga kowace sallah abu dauda yake cewa wa hazihi al ahadisu kulluha da'ifa dukkan hadisan nan masu rauni ne illa hadisi kamir sai hadisin kamir da hadisin ammar maula bani hashim da hadisin hisham bin urwa daga baban shi wal ma'ruf an ibn abbas al ghusl abinda aka sani daga ibn abbas shine wanka ba wannan ba ba cewa tawadda ili kulli sala ba cewa ki yi arwalla ga kowace sallah shi ma wannan bai inganta ba ma'ana a bata hukuncin mai salsalmai zai arwalla ta kare ba ta kare ba kawai sai ta ma kowace sallah arwalla shine cewa tawadda ili kulli sala kuma shine aka musanta al-imam azim abadi yake cewa hasilin magana dai abin da yake nihi ma'ana wannan illar da ya faɗa habsu bin giyas a nura da kyau magana illa mutum sai ya ajiye hankalin shi da kyau ɗari bisa ɗari zai fahimci la'alla ya fahimci abin da aka ba gaba abin da ake nihi cikin wannan illoli da abu dauda ya yi ta jerawa habsu bin giyas ya rawaito daga a'amash sai ya yi kawo shi a matsayin maukufi ya ce aisha ta faɗa ya ma yi inkarin a ce annabi ne ya faɗa asbad shi ma da ya rawaito shi bin muhammad ya tsaida shi akan a'amash ya ce aisha ta faɗa cewa a'amash shi ma ya rawaito shi a matsayin marfu'i kuma ya yi inkarin haka cewa a yi arwalla a kowace sallah wanda ya rawaito shi ma ya yi inkarin shi cewa a ce annabi ya faɗa huska ta biyu cewa shi ne abin da abu dauda ya bayyana abin da ya nuni akan raunin hadisin habibu wannan shine ruwaya zuhuri daga urwa daga aisha da ya ce ta kasance tana yin wanka a kowace sallah yana nihin hadisin mai mustahada inda ko waralla annabi ya ce mata kuma ta saba ta rika yin wanka kowace sallah kenan ya nuna raunin hadisin habibu ya ce hasilin magana dai tabbatacciyar magana habibu bin abi sabit ya saba ma zuhuri don shi ya rawato shi daga urwa daga aisha an ambaci wanka ga kowace sallah habibu sai ya ambata daga ruwa ya urwa daga aisha a ruwalla a kowace kowace sallah ya ce wannan huskar ta biyu ita ce al-imam al-khattabi a ma'alimu sunan ya wohintar da ita ce ruwaya ce ta banza ruwaya zuhuri tana nuni akan raunin ruwaya ta habibu cewa wanka a kowace sallah aka raba shi akan cewa aikin ta ne dogon bayani dai akan bayanin ilalin kamar yadda muka yi bayani cewa ilalul hadis in ba wanda ya fahimce shi ba wanda ya karance shi kawai ne za a yi ta idan da ya zama na wajibi ne a ilimin hadisi an tar da illa ya an yi bayanin ta ya ce wannan hadisan dukkansu da ya ce masu rauni ne ya ce mu sani cewa abu dauda ga baki ɗaya kwata-kwata ya ambata a cikin wannan baban hadisi ruwaya guda tara guda uku marfu'ai shine hadisin Abil Yaqzan daga Adi ibn Abi Sabit daga baban shi daga kakan shi da hadisin A'amash daga Habib ibn Abi Sabit da hadisin Ibn Shibrama daga matan Masruku guda shidda kuma mauqufai ne ma'ana ba annabi ya faɗa ba asarkin ummu kulsum daga aisha da asarkin adi daga baban shi daga da asarkin ammar da daga ibnu abbas da asarkin abdul malik ibn maisara da bayanin mugira da firas da mujalid da sha'abi da asarin abu daud da asim daga sha'abi da asarkin hisham ibn urwa daga baban shi al-imamu abu daud dukkan su gabaki ɗaya ya ce masu rauni ne guda taran nan illa salasatun min al-asar al-mazkura sai asar kinnan guda uku wanda aka ambata su kadai yace hadisin su wannan ba masu rauni bane su ne hadisin Qamir da hadisin Ammar Maula bin Hashim da hadisin Hisham bin Urwa daga baban shi to wannan guda ukun yace laysat bi da'ifa su ba masu rauni bane an ke ya togace su daga cikin masu rauni abinda aka sani daga Ibn Abbas shine wanka ga kowace sallah haka ta zo a cikin ruwayar Darimi ma'arufi a istilahin malaman hadisi alhadisu da ifin lazi khalafa alƙawi idan aka ce ma'arufi shine hadisi wanda yake mai rauni kuma ya saba ma mai ƙarhi rajihin magana ma'arufi muƙabilin shi shine munkari munkari shine akasin ma'arufi a takaice dai mai istihara hukuncin ta hukuncin mai istihara shine ta yi wankan ta yi wanka abin da ke wajibi a gare ta shine ta yi wanka a lokacin da jinin haira ta yi tsaya sauran ta rika yin arwalla ta rika yin arwalla ta shi ma in ta gabata da arwalla in ta gabata da arwalla yin wanka kuma a kowace sallah wannan kuma in ta ga ta iya ne tsaftar kanta ne wannan shine kawai takaitaccen bayanin hukuncin dukkan wannan hadisan da al-Imam Abu Dawud ya kawo a gaba kuma ba a kare ba darasin mu na gaba zan mu tashi akan wanda yace taktasilu min zuhurin ila zuhurin wanda ana zaton cewa tasihifi ne daga min zuhurin ila zuhur nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilayk eh hmm in ya tsaya dama a ba sai ya kutso ba kawai tana cikin hairarta sai kuma jinin istihara ya zo kenan yana zawwa idan ita ai mai istihara in jini ya zo mata mekewa ne yake kwanukan da ta saba sai su wuce to kenan tana yin kwanan ta biyar shidda ne wanda ta saba sai ta yi wankan ta kawai na hairata da ya tsaya tana yin wankan ta rada kuma sauran wannan da ya zo na istihara babu wani abin da yake kanta sai arwalla irin na kowa la iyaka in ta gan shi ta yi arwalla